dukkan yabo da godiya dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin samai da ƙasai mai jujjuya al'amura kamar yadda ya ga dama bisa tsarin da ya ga dama muna godiya gare shi subhanahu wa ta'ala muna jinjina masa mun tabbatar ba abin bautawa da gaskiya sai shi kadai wa mun tabbata Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya cancanta abautawa shi kadai ya wajaba abautawa bai dace a hada shi da wani abokin tarayya a cikin bautarsa ba mun shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne Allah ya aiko shi da shirya ya ba shi fiyayyen littafi shine alqur'ani mai girma ya nusar da mutane zuwa ga ni'ima da ni'imomi daban-daban da Allah subhanahu wata'ala ya musu ya kuma hore su bisa tabbatuwa akan godiya ga ni'imar Allah da ni'imomin Allah waɗanda ba sa girguwa ya isar da sakon Allah bai rage komai ba Allah ya shaida haka mala'iku sun shaida dukkan mutanen kwarai sun shaida halittun Allah gaba daya sun shaida annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah bai yi ragi ba bai yi kari ba tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudubar tana tunatar da mu faɗin Allah subhanahu wa ta'ala la'in shakartum la'azidan naku wa isa azana rabbukum la'in shakartum la'azidan naku wa la'in kafartum inna azabi da shadid an taba huduba da wannan taken aya a wannan jami'a a wasu lokuta a baya can don haka a yanzu ma ya dace mu sake duba wannan aya da abubuwan da malamai suka faɗa ƙarƙashinta mu auna da irin rayuwar da muke ciki domin mu gane inda muke da gazawa mu farka domin mu yi abin da ya dace wajen ayyuka da ayoyin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya malamai sun yi fassara in ka duba littattafan tafsirai da yawa suna nuna cewa godiya ga ni'imar Allah ita ce qaidul mawjud wa saidul mafqud wato godiya ga ni'imar Allah shine ke kawo abunda mutum ya samu na ni'ima sai zamanto ya dabaibaye ta ta zauna ta tabbata tattare da shi abunda bai samu ba tukunna dalilin godiya shi kuma da izinin Allah nan kuma shine farautar samo abunda bai iso ba wannan daga cikin malamai suka ambaci irin waɗannan tun daga tabi'ai da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wajen magana akan godiya ga ni'imar Allah ni'imomin Allah ba sa kirguwa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kun ce za ku zauna ku kirga ni'imomin Allah mutanen gombe su kirga daban mutanen bauchi su kirga daban mutanen kano su kirga daban kowane mutum a cikin fadin jiha ya zauna ya ce abu kaza ma ni'ima ne a ce daya wani kuma ya ce kaza ma ni'ima ne a ce biyu kowa bai maimaita abun da wani ya faɗa ba duk duniya kowa ya faɗi tasa ba za mu iya ƙididdige ni'imomin Allah ba saboda ni'imomin Allah su ke rufe da mu da akwai ma waɗanda ba mu san su ba ko muna rayuwa da su kuma ni'imomin Allah ne daga cikin abin da malamai suke tabbatarwa na ni'imar Allah ni'matul khalqi wal ijad wato ni'imar samar da mutum da Allah ya ya halicce shi ai kaga scientifically fertilization da yake taking place ai koyaye da yawa ne aka samu koyin da kai kake ciki ko nake ciki ko yake ciki ko take ciki shine ya zamanto Allah ya zaba ya zamanto ya zama daɗin ya wanzu sauran duk su gurɓace su zama jini don tallafawa wanda zai rayu a cikinsu kuma da ikon Allah ya rayu ba shi ya zaɓi kansa ba kaga ashe kenan wannan ke nuna da Allah ga dama ba koyin da mutum yake ciki bane zai zai zai zai zamanto ya rayu din kuma ya aifar da mutum da sai a aiki wani ba ba mutum ba haka nan kuma da sai a halicci wani ba wanda aka halitta yanzu yake rayuwa ba saboda koyayen ai sun fi dubu saba'in ko about dubu saba'in wadda mahaifiya take producing kaga duka wannan scientifically ko musulunci ya tabbatar da wannan idan aka duba za a ga ashe dole a gode wa Allah Allah subhanahu wata'ala ala ni'matil khalqi wal ijad wato ni'imar samar da kai ya zabi kai din a halicce ka to wajibi ne ka gode wa ni'imar Allah akan wannan sannan kuma da ya halicce kan kuma ya samar da kai a doron ƙasa ya hore maka ƙasa ɗin hore ƙasa a gina gida a shiga ciki a gina ɗaki a kwana a tashi a ci abinci a tashi a shaƙi iska duka wannan nemomin Allah ne subhanahu wata'ala kuma cikin rauni aka samar da mutum da a ce lokacin da yake cikin rauni bai iya rayuwa da kansa sai wasu sun tallafa masa yake rayuwa da sun watsar da shi da bai rayu ba amma da zarar an haifi mutum sai Allah ya zuba wani irin soyayya ga mahaifiyarsa na wannan daɗin tana iya yafe komai na rayuwarta don shi saboda me saboda ya rayu Allah ne ya tsara ta zama haka to waɗannan duka ni'imomi ne wanda ya zama wajibi mutane su gode wa ubangiji a kansu to akwai kuma ni'imomi waɗanda suke bijirowa a rayuwar mutane a yau da gobe akwai ni'imar mutum ya zamanto musulmi duk wanda ya wayi gari ya samu kansa shi musulmi ne to ya gode wa Allah don da zarar mutum ya zama musulmi ko da a jeji yake rayuwa inda shi musulmi ne to za ka samu ya fahimci wasu abubuwa na rayuwa don ya san yana da mahalicci shine Allah kuma ya san yana da lokutan ganawa da ubangijinsa mahaliccinsa wanda ba musulmi ba bai da wannan tunani saboda haka Allah subhanahu wata'ala yayi mutum musulmi bayan yayi mutum musulmi sannan kuma yi shi al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan babbar ni'ima ce al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam su ne ake da dubu saba'in wanda za su shiga aljanna ba tare da ma an kalli komai nasu ba kawai su tafiya ne kawai sannan kuma shiga aljannan al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam yawansa da yawansu masu shiga aljanna sun fi sun ninninka da yawa daga cikin al'ummomin farko ni'imomin da Allah ya yi wannan al'umma suna da yawa sama da ni'imomin al'ummomin farko wannan wajibi ne mutane su gode wa ni'imar Allah subhanahu wata'ala akan haka cewa da Allah yi wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum shi Allah yana so a gode masa in an gode masa sai ya kara wasu malamai suna cewa la in shakartum bi ta'at in kuka gode wa Allah da ta'a wasu ce bi tauhid kuka gode wa Allah ta hanyar kadaita shi la azidannakum min thawab zan kara muku lada zan yi ta kara muku lada kullum wasu na cewa la azidannakum min fadli zan kara muku falalata abunda ba kwa tsammani zai zo ya same ku na ni'ima saboda kun gode wa Allah akan ni'imar da ta gabata wannan yake nuna mutane suna da damar samarwa kansu falaloli sai dai in sun yi sakaci ko ba su sani ba ko sun sani suka manta ko sun sani suka ƙi aiwatarwa sai ga falalolin ba su zo ba saboda ba su gode wa falalar da ta zo ba ko mutum ne kake mu'amala da shi ya maka alkhairi baka gode ba ya maka alkhairi baka gode ba baya jin daɗin sake maka alkhairi ko da kai wane ne a gurinsa amma in ka gode masa ka jinjina masa yakan ji daɗi saboda haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sunnasa man sana'a lakum al-ma'rufa fakafi'u fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taru annakum kafa'tumuhu ya kuma ce la yashkuru Allah man la yashkuru nas wanda baya godewa ni'ima baya godewa mutane akan abin da suka masa na alkhairi to ba zai iya godewa Allah ba don abun kusan iri ɗaya ne duk abun da mutum ya maka na alkhairi ka ce na gode Allah ya saka da alkhairi shukran Allah ya saka da alkhairi wannan ɗabi'a ta zamanto ɗabi'ar mutum ko da irin a guraren taro ko gurin meetings ko wani abu zaka ga waɗanda suka cancanci su zauna a gurin mitin din suna zazzaune sai a ce wasu wanda ake ganin kamar su kanana ne su raba musu ruwan sha ko su raba musu wasu abubuwa to in ya ajiye a gabanka ka ce masa nagode in ya ajiye a gabanka ka ce shukura Allah Allah ya saka da alheri ko san you din da ake cewa ka gaya masa ka gode in ya ajiye maka karka yi tsammanin cewa a'a wajibinsa ne ya azo ya zo ya ajiye maka don haka dan ya ajiye bai cancanci godiya ba yaushe ma yake shi wane ne a'a ai alkhairi ya maka da ya zo ya aje da bari akai a can sai kai ka je ka dauka da kanka ai akwai bambanci kana zaune ya kawo maka za ka gode masa ka kuma yasa addu'an alkhairi da yawa ana meetings za ga irin wannan wasu bayin Allah ko matasa ko mata ko maza suna ajiye mutane abun da aka sa su su a gode a irin wannan abu ɗanka idan ya yi maka alkhairi ce Allah ya yi albarka Allah ya maka albarka na gode ko ka faɗa a bayyane ji ko ka faɗa a sirrance amma ka masa addu'an alkhairi iyalanka in sun maka alkhairi ka gode wa ni'imar Allah hakanan idan mahaifi ya maka alkhairi kai da ka gode wa ni'imar Allah kuma ka gode masa ka masa addu'an alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi ya ƙara masa dukiya mai albarka waɗannan abubuwa ne waɗanda da yawa daga cikinmu wani zaka ga mahaifi yayi waɗansa abu amma ɗan yana ganin kaman wajibin mahaifin ne ya masa wanda wannan kuskure ne to ko da wajibi ne ya maka idan yayi ai ya kamata a gode godiya ɗabi'a ce ta mutanen kirki la ya'lamu al-fadla illa ahluhu babu wanda ya san falala sai ma'abucin falala wanda in ka masa alkhairi zai gode maka to shi din ma'abucin alkhairi ne wanda ba ma'abucin alkhairi ba ba ma ya gode maka ba karshen ta sai ya maka butulci idan ka masa alkhairi shine wata ran zai bibiye ka da abin da ba alkhairi ba ya kuma yin Allah da Allah subhanahu wataala ya ce wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid kalmar ash-shukr wal hamd malamai sun yi maganganu akan su zaka ga idan mutum zai gode wa Allah yana cewa alhamdulillah ashukru lillah godiya ta tabbata ga Allah ko alhamdulillah da ashukur da alhamdu suna da bambanci a wani lokaci kamar da malamai suka bayyana nan ce alhamdu ya fi faɗi ta wani ɓangare a shukuru ya fi faɗi ta wani ɓangare ma'ana yan ce alhamdu ana iya faɗansa da baki mafi rinjayen abin da ake faɗa da baki na godiya ga Allah shine alhamdu amma kuma a shukur yawanci godiya ga Allah ta hanyar aiki misali kawai sai mutum ya ga salari a cikin aikinsa da yake yi ana ba shi salari ya ji daɗi sai ya ɗau wani ɗan abu kuma sai ya yi sadaka wannan shine ashukur wato godiya ga Allah da aiki mutum ya yi aiki ko mutum ya ji lafiyarsa kalau ya ji shi masha Allah ci kai bari ya tashi kawai ya yi sallah na filfili domin Allah ni'imar lafiyar ta sashi kawai yake na filfili ko ya ji koshi ya ce kai na goyi gobe ya kamata in yi azumi gobe alhamis ko gobe litinin ko gobe sha kaza ga wata kai kawai zan yi azumi gobe yadda Allah ya mun ni'ima da koshin nan gobe zan yi zan yi azumi wannan ashukur ne godiya ta hanyar aiki wasu malamai kuma suka ce shi alhamdu ya fi zama a ammu faɗi saboda za a iya ta hanyar godiya da aiki da godiya da magana duk yana ɗaukan alhamdu shi yasa shi Allah subhanahu wata'ala ana gode masa hatta abun da bai yi wa mutum daɗi ba in an mutum zai iya rasa ɗan uwa ko ya rasa mahaifi ko ya rasa mahaifiya amma ya gode wa Allah kaga rashi ba karamin abu bane amma aka ce mutum ya gode wa Allah mutum zai iya lalubawa ya ji ba shi da abin da yake so ya sayi abin da zai biya na bukatan wajibi amma dai gode wa Allah shi sa ake cewa alhamdulillahi ala kulli hali godiya ta tabbata ga Allah ala kulli hali cikin kowane hali ko da dadi ko ba dadi a gode wa Allah duk abun da kake jin cewa ba daɗi da Allah ya maka waɗanda suke da daɗi wanda Allah ya maka sun fi yawa barin ka kawai kana rayuwa shi wannan kadai ba a magana iska da muke shaka ba mu san ta ina take zuwa ba ya aka yi aka tace ta ba me yasa muke shakan kyakkyawa muke fidda mummuna in mun fidda mummunan ina take tafiya ina take dawowa to godiya ga Allah subhanahu wata'ala wajibi ne wannan ne taken huduba a wannan lokaci yana tafiya ne ta hanyar yawan abubuwan da muke ciki na sabanin godiya ga Allah mu a ɗabi'unmu mun fi ganin akasi mu yayata a madadin yayata alkhairi a ɗabi'un rayuwarmu yawanci a yanzu mutane sun fi yayata rashin alkhairi ko na mutum hatta rashin abun da mutum bai ji daɗinsa ba a rayuwa mun fi yayata shi misali bara waccar zuwa kusan bara da baya kaɗan tsadan kayayyaki na abinci sun yi yawa a ƙasar nan yaya ta maganar da muke ya wuce misali a masallaci a mimbari a rediyo a waya a tv a ko'ina kullum masara ta zama dubu kaza shinkafa ta zama dubu kaza kai kaza kai kaza Allah subhanahu wata'ala yana jin wasu suna addu'a Allah kawo mana sauki sai kuma Allah subhanahu wataala ya ga dama ya kawo sauki sai muka yi shiru lif ba safai muke yayata yadda muka yayata matsalolin nan ba yanzu ai ana cikin sauki ana cikin arha da ikon Allah in ka kwatanta da yadda ya gabata amma shiru ba mimbari da yake cewa Allah mun gode maka bisa arhan masara Allah mun gode maka bisa arhan shinkafa balma har wasu suna neman su yi butulci su juye arhan ta hanyar wata hanya Allah ya kiyaye ashe kenan rashin godiya ga ni'imar Allah ta sa muke fadawa cikin hatsari yaya za mu yaya ta tsada ba mu yaya ta arha ba duk inda kake magana na ni'imar Allah ka idan kace kai bana bana alhamdulillah ko baka ce alhamdulillah ba kai masara tana arha wancan ma yace kai shinkafa tana arha wancan ma yace kai kayan masarufi yana arha fadan wannan kadai godiya ne ga nimar Allah wannan Allah subhanahu wataala annabi Dawud alaihi salam yace ya Allah ka ce in gode maka in na gode maka za ka ƙara mun ni'ima to me zan faɗa in gode maka sai Allah ya ce masa ai hakan da ka faɗa ma ka riga ka gode mu kaga ashe kenan mu ce kai masara ta yi arha shinkafa ta yi arha kayayyakin masurufi suna arha faɗin wannan godiya ta ganimar Allah sannan kuma zai sa Allah ya ƙara mana to amma kawai sai mu shiru kawai wani ma yana taɓa tare ce masara ta yi arha to ku saurara dai ku gani wai haka wani yake faɗa eh saboda mai watakila yana da su ya ajiye wai shi yanzu wannan alherin ba shi yake so ba sharri yake buri ya ajiye ya makare saboda haka nan ce ta yi arha sai zu hadidiya ta rufe shi to masara ta yi arha Allah ka ƙara arha shinkafa ta yi arha Allah ka ƙara mana arha ya Allah muna gode maka bisa ni'imar arha Allah ka ƙara mana arha mun wayi gari a jihohinmu nan mun yi lokacin da in za a yi sallah sai wasu sun tsaya suna gadin masallaci idan ka doso da ɗan leda a hannunka sai a ce wannan menene za ka ga matasa da sanduna akwai wata rana daga herogana anguwarmu za mu taho nan university sai da muka zagaya sai da muka koma ta tashar duku saboda daidai lokacin sallar la'asar ne ko ina layin da muka bi ana sallah to matasa sun tsaya da itatuwan su ba za ka bi wannan hanyar ba kawai saboda ana sallah kullum ana addu'a ana cewa muna cikin damuwa muna cikin damuwa sai Allah ya canja yanzu ko ina ka wuce da izinin Allah da jakakkuna ana shigowa ayi sallah da ikon Allah Allah ya kare mu daga tsoron da da muke ciki amma shiru ta dole mu gode wa Allah ko yaushe in ni'ima ta zo a faɗe ta domin me don Allah zai ƙara ko mutum ne in ya maka alheri ka gode masa wallahi yana da ƙarfin gwiwan ƙarawa mutum ya maka alheri kai ko iyalai ne a gida matan mutum wacce ba ta godiya ga alkhairi wallahi kawai yana haƙuri ne da ita saboda haka ko ɗaya ne ɗan da baya godiya ga alkhairi ɗan uban kawai yana haƙuri ne da shi saboda haka wajibi ne mu gode wa ni'imar Allah a duk lokacin da muka same ta ya ku bayin Allah mu gode wa ni'imar Allah bisa ni'imomin da ya mana Allah ya mana damuna mai albarka bana Allah ka kara mana albarka a cikin ta ya ubangiji Allah wannan zaman lafiya da muke ciki Allah ka kara mana shi ya Allah ka kara mana nitsuwa a wannan gari namu na Gombe ka tabbatar mana da alkhairanka a wannan gari namu na Gombe da sauran garuruwan musulmai baki daya ya Allah kasar mu Najeriya abun da ya dame mu na matsaloli rashin tsaro a wasu gurare da matsaloli da yake faruwa ya Allah ka kawo saukin sa ya Allah muna godiya gare ka bisa ni'iman kwanciyar hankali a yankunan mu da yankuna daban-daban ya Allah inda suke da matsaloli Allah ka kawar da shi da ikonka Allah ka kawar da shi da kirfinka ya Allah innaka ala kulli shay'in qadir ya Allah kai ne mai hikima abun da ka jarrabe mu da shi hikimar ka ce ko da ba mu gane ba ya Allah jarrabawar ka jarrabawa ce kuma muna godiya gare ka cikin jarrabawa muna godiya gare ka cikin ni'imomi ya Allah ka kara mana ni'imomi ka kawar mana da jarrabawoyin da ba za mu iya daukan su ba ya Allah abun da ya dame mu Allah ka kawo mana karshen sa abun da muke cikin na ni'ima wanda muka sani da ba mu sani ba ya Allah da wanda muke tsammani Allah ka tumbudo mana da su ya rabbal alamin innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya ku bayin Allah a cina ayan nan a koyaushe da ka samu abu ka gode wa Allah yana daga cikin abun da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar mana da shi sujudu shukr yin sujjada a lokacin da kaga wata ni'ima wasu mutane sun dauka ba ta cikin sujudu shukr in sun ga salari ba wai wannan haƙƙin su ne haƙƙinka kana zaune lafiya ne shi yasa salarin ya zo ai akwai kasashen da suka wargaje ba maganin salari suke ba ka duba Sudan ka duba Khartoum a 'yan watanni shekarun nan suna cikin ni'ima da nitsuwa da komai kawai aka wargaje kasar ta zama kango yankin ya zama kango jami'o'i manya-manya da suke cikin wannan gurin babu su yanzu sun zama to kawai kango to ina malaman wannan jami'o'in suke tsammanin salari su samu zaman lafiya suke nema tukuna su zauna a matsugunansu su samu cin abinci to in kaga salari ya shigo maka ko a kwance kake wallahi kai sujudu shukur kace ka gode wa Allah kace ya Allah ka sanya albarka a cikin sa ka sa ya amfane ni ya amfani iyalaina ya amfani addini na ya amfani musulunci da musulmai baki daya sai ka koma shikenan kullum ko salari ka gani balle ka ga wata riba kana cikin kasuwa kawai sai ka kuma ko bashi kake bi Allah ya taimake ka akan wanda kake bin bashi kawai sai kaga kuɗi ya turo maka isujudu shukur domin Allah ne ya sa shi dole sai biya a zamanin yanzu da ba a biyan bashi mutane suna cinye dukiyar mutane bisa ƙarfi Allah ya kiyaye duk abun da ka gani ni'ima ko ne allowance ɗinka ka yi tafiya a'a ka dawo ko kuma za ka yi tafiya kawai shikenan watakila ka yi ta gwagwarmaya can sai gashi nan ya zo ka yi sujudu shukur in ka ji wani labari na alkhairi a gida ka yi sujudu shukur in ka ji wani labari sai dai in gurin akwai wani irin yanayi da ba za ka iya sujudu shukur a take a wannan lokacin ba ko ba za ka iya a wannan lokacin ba in ka dan koma gefe inda za ka iya yi ka yi sujudu shukur ya ku bayin Allah sujudu shukur tana dawamar da ni'ima tana dawamar da nitsuwa tana dawamar da kwanciyar hankali akwai marigayi ya ta wani huduba a wannan mimbarin akan sujudu shukur wajibi ne mu tuna irin waɗannan abubuwa mu rinka godiya ga Allah bisa ni'imomin da ya mana Allah ka ba mu ikon godiya gare ka kuma ka tabbatar mana da ni'imominka innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأذكركم بعد نفسي بقول الله تبارك وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فاتقوا الله عباد الله واشكروه على ما أنعم أنعم به عليكم من النعم التي لا تعد ولا توصى وإن تعدوا نعمة الله لا توصوها أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واشكروا الله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليكم بنعمة الخلق والإيجاد حيث أوجدكم وأتاها لكم الفرص تسيرون في الأرض حيث تشاءون وتأكلون وتشربون وتنامون وتقومون وتتجاولون وتفطرون وتشترون وتبيعون كل هذا من النعم التي أنعمها الله عليكم دخولكم وخروجكم من نعم الله تبارك وتعالى انظروا إلى إخوانكم في بلدان الأخرى هم يعيشون في ضيق المعيشة ضيق المعيشة يا عباد الله لكن الله أنعم علينا بالأمن والسلامة وخاصة في بلدنا بلد غومبي وهكذا في بعض بلاد المسلمين في نيجيريا مع أن هناك بعض الابتلاءات في بعض الأماكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وأن يرفع عنا وعنهم هذه الابتلاءات إنه سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله اشكروا الله على النعم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد اشكروا الله على ما أنعم به عليكم نعمة الأولاد نعمة الأهل نعمة التجارة نعمة الوظيفة نعمة العمل نعمة الدراسة كل هذه هذه من النعم التي أنعمها الله عليكم فاشكروه عليها عباد الله احمدوا الله على ما أنعم به عليكم من النعم سواء عرفتموها أو ما عرفتموها سواء رأيتموها أو ما رأيتموها وإن تعدوا نعمة الله لا توصوها النعم في الليل والنهار نعمة المطر عباد الله نعمة الزراعة نعمة التجارة نعمة الرئاسة نعمة الوظائف كل هذه من النعم فلنتقي الله في ذلك ولنشكر ولنشكره عليها عباد الله اعلموا أن أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم كثرة صلاتكم وسلامكم على من بعثه الله رحمة للعالمين لأن الله أمركم بذلك حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اللهم أدم الأمن والسلامة في بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين في في غومبي وفي شرق شمال نيجيريا وفي غرب شمال نيجيريا اللهم اللهم فمن علينا بالأمن والسلامة يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام اللهم يسر لنا أمورنا وارفع عنا الوبلاء يا ذا الجلال والإكرام في نيجيريا وسائر بلاد المسلمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واغفر لمشايخنا وأساتذتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين واغفر لكل من له يد في تربيتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله